أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله Wa'alaikun salam wa rahmatullah.
godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kadar haduwar mu a wannan masallaci mai albarka na al-muhajirun da ke nan garin Ningi domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma inda muke tafsiri a cikin suratul baqara jiya mun tsaya aya ta 264 yau kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu tashi aya ta 265 muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya dace da mu Amin.
yau mana litinin sha uku ne ba?
Eh, sha uku ga watan ramadan shekara ta 1447 bayan jiran annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda yake daidai da biyu ga watan uku shekara ta 2026 miladiya bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير حياك الله الله تبارك وتعالى يتي ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله misalin kwatankwacin waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu saboda neman yardar Allah tabaraka wa ta'ala wa tasbita min anfusihim kuma saboda gaskatawa da samun sakamakon Allah tabaraka wa ta'ala daga cikin zukatansu to irin waɗannan kamar hali jannatin bi rahwatin kamar wato gona ce a ainihin kan tudu gurin da yake madaidaici asabaha wabilun gonar da take ruwan sama mai yawa ya sami wato wannan amfanin gona din fa'atat ukulaha bi'afain sai wannan gona ta bada amfanin gonar ruban biyu fa in lam yusibha wabilun kuma koda ma a ce mamakon ruwan sama bai same ta ba ma'ana koda ba a samu ruwan sama wadatacce ba fadallun sai zamto ruwan da aka samu danyayyaki ne tare da hakan wannan gona ta bayar da amfani ribin biyu wallahu bima ta'malu da basir Allah tabaraka wa ta'ala yace dangane da abin da kuke aiwatarwa mai gani ne subhanahu wa ta'ala dama a baya Allah tabaraka wa ta'ala yace alladheena yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adhan sai ce lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu domin Allah tabaraka wa ta'ala ba sa bin wannan sadakar ko wannan kyaututtukan da gori ya ce ta waɗannan suna da lada a gurin ubangijinsu ba tsoro ba shakku wato ba fargaba ya kuma bayyana cewar waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu saboda riya suke bibita da anashin gori da aibatawa ya ce kamar wato kamfani wanda yake akwai ƙasa a kai fasabaha wabilun fatarakahu musalla la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu kamar ruwa ya zo ya sami wato ƙasa ne akan dutse wanda yake mulmulalle sai ya tafiyar da wato wannan ƙasa din to sai ya ce to kuma kwatankwacin wancan ya bada kwatankwacin waɗanda suke wato masu riya kenan amma sai ya kawo misali dangane da wanda suke su kuma masu ikhlasi masu yi domin Allah sai ya ce wa masalul ladina yunfiquna amwalahum kwatankwacin waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu ibtiga a marzatillah saboda neman yardar Allah tabaraka wa ta'ala wa tathbita min anfusihim kuma saboda wato gaskatawa da suke da shi a cikin zukatansu cewa Allah ne kadai ba da kada saboda wannan suka ciyar saboda neman yardar Allah tabaraka wa ta'ala saboda neman wato sakamakon Allah sai Allah tabaraka wa ta'ala ce kamar sali jannati sai ya buga misali da cewar kamar gona ce birabuwatin wato kamar gona ce a ainihin wato kan tudu an rabuwa shi ne a ce gonar da take kan tudu ruwan da yake zuwa gonar bayya shan kan amfanin ya zamto amfanin ya samu ala amfanin gonar ruwan idan ya zo yakan tsaya mata daidai irin yadda yake bukata ruwan bai yawa ba kuma bai yi kaɗan ba wannan sai ake ce wannan ne ake cewa wato rabuwa wato shine anashin tudu wanda yake dai misali haka asabaha wabilun gata akan tudu ita ce kuma ta samu ruwa mamakon ruwan saman da ya isa gonar ta yi duk abin da ake bukata ta kawo duk abin da ake bukata fa'atar ukulaha sai wannan gona ta bayar da ‘ya'yan wato amfanin gonar da ya fayin riɓan biyu bi'afain wasu malaman suka ce abinda ake nufi shine abinda ake samu in ana samun buhu 100 da aka tashi diwa sai aka samu 200 wasu suka ce bi'afain shine a yanka ko a girbe kuma wani bayan wasu watanni a sake ganin ta sake yi a sake girba shine ya zanto mai bi'afain misali kamar a ce mutum ya yi shinkafa da wuri ya yanke kuma ta sake tukowa ta sake yi ya sake yanka kaga wannan ne mutum sau biyu ya ɗiba to sau biyu ɗin wannan kuma adadin yawan farko da na biyun shi ma da daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya kwatanta wannan shine ladan waɗanda suke yin sadaka domin Allah tabaraka wa ta'ala ya buga misali da wannan cewa su za su samu lada rubanyi biyu me lada rubanyi biyu shine a gidan duniya za su samu albarka cikin dukiyoyinsu gobe alkiyama kuma za su samu ne sakamakon abin Allah tabaraka wa ta'ala ya zamto mai sun samu ninki biyu kenan wannan ana buga misali ne Allah tabaraka wa ta'ala ya buga misali ne dangane da masu yi domin Allah yace fa atat ukulaha bi'afain fa in lam yusibha wabil tunda dama abaya ya ce asabaha wabil mamakon ruwan sama ne aka samu wadataccen ruwa ga wannan gona din sai ce fa illam yusibha wajin kuma ko da ma a ce wa mamakon ruwan sama bai samu wannan gonar ba ko da ba ta samu wadataccen ruwan da ake ganin amfanin zai kai ba fa qallun danyi yake kawai ta samu tare da haka a ta fi kula habi akai tare da haka ta ba da amfanin gona da ninki biyu wallahu bima ta'maluna basir Allah tabaaraka wa ta'ala mai gani ne dangane da abin da kuke aiwatarwa kun yi ne domin sa kun yi dan ayaba ne Allah tabaaraka wa ta'ala dai mai gani ne na'am
أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد hayyak Allah Allah tabaraka wa ta'ala yace ay waddu ahadukum yanzu shin ɗayan ku yana so yana burin an takuna lahu jannatun ya kasance yana da gona min nakhilin wacce take ta dabino wa anabin da kuma inibai tajri min tahtiha al-anharu wacce take wannan gonar korama ruwa yana gudana ta karkashin gonar ma'ana a cikin gonar an kekkece hanyoyin da ruwa yake gudana yana bayi wato gona tana samun wadataccen ruwa lahu fiha min kulli thamarat kuma shi a wannan gonar yana da kowanne irin nau'in wato amfanin gona a wannan gonar kowanne irin nau'in amfanin gona a inda yake noma wa asabahu al-kibaru kuma girma ya zo ya same shi ya tsufa wa lahu durriyatun du'afa yana kuma da ainihin ƴaƴaye wanda suke masu rauni ma'ana ƙananan ƴaƴa fa asabaha isarun sai wato guguwa ta zo ta samu wannan gona fihi narun a cikin wannan guguwar ya zanto hadda wuta guguwar da ta zo ta busar da gonar kuma ta kone gonar fa hatta raqat Allah tabaraka wa ta'ala ce sai gonar ta kone kadhalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat kamar haka ne Allah tabaraka wa ta'ala yake bayyana muku ayoyi la'allakum tatafakkarun domin ku yi tunani wa azattu sai Allah tabaraka wa ta'ala yace ya ayyuhal ladina amanu ya kullu suka yi imani an fi min dahibati ku ciyar daga sarkaka ma'ana halal ma kasabtum daga abin da kuka nemo kuka je kuka aiwatar kuka samu wa mimma akhrajna lakum kuma daga cikin abin da muka fitar muku na amfanin gona min al-ardi daga ƙasa wala tayammamul khabitha Allah tabaaraka wa ta'ala ce kada ku nufaci wanda yake mummuna min mutunfiqun ku ce wai daga mummuna din za ku ciya walastum bi akhidhihi wanda yake kuma ba za ku karbi wannan mummunan abin ba illa an tughmidu fihi sai dai in kullun sai ido ne kawai za ku karba amma kuma inda an ba ku wannan in dai ba wai kun dan yi mujamala ba ba kun dan kawar da kai ba ba za ku karba ba sai dai ko ku dan ji kunya ku karba bayan idan mutum ku ku yi kunkuni ko ku je farko ku ba wani wa alam ku sani anna allaha ganiyun hamid allah tabaraka wa ta'ala shi ne ganiyu shine mawadaci ya wadata daga sadakar ku idan yace ku yi badan ya ba ku ladani ba wai dan shi ya amfana hamidun kuma shine abun a gode masa akan wato ayyukan da wato akan albarkar da yake ba bayi akan alkhairin da yake biyo kai Allah tabaraka wata'ala ya ce ayi wadda ahadukum yanzu ɗayan ku zai fata zai so a ce an takuna lahu jannatun ya zamto yana da wata gona min nakhilin wa anabi gona ta dabino da kuma anab anab jam'in kalmar inab shine inibi ne wanda ake ci din nan idan ya bushe a ce da shine zabib tajri min tahtil anhar wacce korami ke gudana ta karkashi wannan ayar tana da alaƙa da ayar da ta gabata a can bayan ya kula dina amanu da su sadaqatukum bil manni wal adha tana da alaƙa da waccan da Allah tabaraka wa ta'ala ce ya kone suka yi imani a waccan ayar kada ku bata sadakokin ku da gori da kuma mummunar magana sai ya ce yanzu a ce ɗayan ku zai fatan a ce yana da gona ta dabino da inibi ga kuma ruwa a cikin gonar duk lokacin da amfanin gona yake son ruwa akwai ruwa da ta ce kaga sai Allah tabaraka wa ta'ala ce tajri min tahtil anhar korami ma'ana hanyoyin ruwa suna gudana a cikin gonar kenan wannan ruwan ba a gindin amfanin yake ba da kanani a ce ruwa ya masa yawa amma kuma gonar ba ta rasa ruwa ba da kana a ce ne wato rashin ruwa ya dame ta ta bushe akwai ruwa a ciki lokacin da yake bukatar ya zuba kawai sai dai ya ɗiba ya zuba gashi nan a kwance yana ta tajiri yana ta gudana yayi nan yayi nan ruwan yana zagayawa a cikin gona ɗin to kaga wannan shine mai wato jin daɗin noma kuma shine anashin wato alkhairi ba wahala ba magana ruwa yayi yawa ba magana ruwa yayi kaɗan domin shi amfanin gona idan yayi yawa matsala shi in yayi kaɗan kuma matsala shi to insha Allah tabaraka wa ta'ala ce tajrimin tahtil anhar korami ke gudana ta ƙarshe lahu fiha min kulli thamarat shi a cikin wannan gonar shi ne wato kai da kake da wannan gonar kowanne irin nau'in amfanin gona a gaci irin wanda ake nomawa a garin ku irin abin da kake so komai akwai a ciki kaga wannan wato makura kenan wajen ah, wato bukatar manomi domin lokacin da ya zamto damuna ta yi ko lokacin yin noma ya yi za ka samu wasu daga cikin manoma sun ya shuka shinkafa sai ya tafi inda ya dace kuma ya shuka gero ya shuka saboda gurin ba zai ɗauka iri ɗaya ba inda ya dace ya shuka gida sai ya tafi daidai gurin shi ma can ya je ya shuka mai gida to amma ita wannan gonar fa Allah tabaraka wa ta'ala ce lahu fi hamin kulli samarat kowane irin nau'i lalle wannan gonar ta daban ce mana yanayin kasar yana iya ɗaukar komai kaga wannan iko ne da ubangiji ya zamto ita ce gonar da zaka shuka shinkafa waken a ciki dawa in kana so a ciki in kana son gero a ciki in kana son alkama kuma a ciki idan kana son da eh, menene tafarnuwa a ciki in kana son albasa duk abin da kake so citta ce menene duka kuma a cikin wannan gonar kuma kowanne ya zamto yayin yadda ake so Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa asabahu al-kibaru kuma girma ya kama shi wanda yake da wannan gona ga wadataccen ruwa ga kowane irin nau'i na amfanin gona kuma tsufa ya zai kama shi walahu durriyatun duwafa yana kuma da zuriya masu rauni wato yana da ƴaƴan ƙanana waɗanda su ba su kai su kula da kansu ba ba su kai su kula da wannan gonar ba kaga a lokacin me a lokacin ya fi bukatuwa zuwa ga wannan amfanin gonar saboda yanzu shi girma ya kama shi kuma ga ƙananan ƴaƴa Allah tabaraka wa ta'ala ce tare da wannan halin da yake ciki fa asabaha isabu kawai sai guguwa ta zo ta samu wannan gona din fihi naru kuma a cikin wannan wannan isar din wato a cikin ah, wato nan guguwa din isar din da mafradi da haka yake wato shine anashin guguwa irin iska ta yi har sama ta shi ce i a sama din jam'in sa ana yi asir ne jam'in sa wato Allah tabaraka wa ta'ala ce gonar wato wannan guguwa ta samu wannan gonar kuma a cikin guguwar akwai wuta fihi naru tana da wato sanyi na yadda in ta ta kan abu sai ta busar da shi kuma a cikin guguwar akwai wuta in ya bushe kawai ya kama wuta da ta zo ta ƙonar da wannan gonar ta busar da gonar kuma wutar ta kama gonar fihi naru fa haka waqat sai wannan gona ta kone kaf duk abin da ke cikin ne ya kone gashi ya tsufa ga kuma kananan yara kuma wannan abu ya baci kenan bayan da ake so bakin abu ya zama da ya zama babu tabaraka wata'ala sai ce ka zalika yubayyin Allahu lakum al-ayat kamar haka ne Allah tabaraka wata'ala ke bayyana muku ayoyi la'allakum tatafakkarun wato domin ku yi tunani wata rana Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda Amin.
yace da sauran sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fi man tarawna hadhihi al-aya nazalat a ganinku wannan ayar akan wata sauka fadin Allah tabaraka wa ta'ala ayyadu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhil wa anab yace da sauran sabo da suke tare da shi sai a tunaninku ko a ganinku a iliminku wannan ayar akan wata sauka sai wasu suka ce sai sabai suka ce Allahu a'lam Allah ne ya sani kuma ba mu sani ba faqadima Umar radiyallahu anhu sai sanan Umar ya fushi sai yaya za ku ce ba ku sani ba alhali kuma bayyana abu ne faqala sai ya ce ƙulu na'alamu aula na'alamu kawai ne ku ce mun mun sani ko mun sani ba amma ko ce mu Allah ne mun sani dama Allah ne mun sani ba ya za ku gaya mu wannan magana dama akwai wanda ya Allah sani ne dan sai ba shi ya gaya musu ya ce kawai in kun sani ku ce kun sani in ba ku sani ku ce ba ku sani ba qala ibn abbas sai ibn abbas ya ce radiyallahu anhuma yace fi nafsi minha shay'un ya amir al-mu'minin sai na Umar tunda shine khalifa shine shugaba ya ce ya ajiyar mummini ni akwai wani abu a raina dangane da ma'anar wannan aya faƙaɗa umar rabbi allahu anhu sai sai na kuma ce da shi ibn akhi qul wala tuhaqqir nafsak ya ce ya dan dan uwana ka faɗa abin da ke ranka kada ka wato karkare ni kanka faɗi karka ka kamar baka baka cancanci ka faɗa a gaban mu ba faɗi me kake ji a matsayin shi ma'anar wannan aya ko kuma a matsayin akan wata sauka sai abdullahi abbas ya ce duribat matsalan li'amalin ya ce wannan dai an buga misali ne ga wani aiki sai sai na umar ya ce ayyu amalin wani irin aiki abdullahi abbas sai ya ce li'amalin mara'i li amal muradi wato ga ainihin aikin mai riya shi aka buga misali ana sai umar ɗin kasar ya ce sai sai dan umar ya ce li rajulin ganin ya amalu bi da'atillahi fa ba'aka Allahu lahu shaytan ya ce lalle haka ne Allah tabaraka wa ta'ala ya buga misali ne ga mutumin da yake mai biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala yana yin sadaka yana yi sai shaidan ya zo masa sai ya yi aiki da sabo ma'ana shine sai ya koma ci gaba da yin ya koma shikenan sai ya zamto ya dilmiya a cikin hatta agarka amalahu har ya dilmiya da wannan ladan aikin nasa yace da shi ake buga misali cewar yanzu a ce ɗayanku yana da gona kowane irin nau'in amfanin gona a ciki akwai kuma ga ruwa wadatacce kuma tsufa ya kama shi kuma ga ƙananin 'ya'ya a lokacin yi katuwa zuwa ganin gonar amma sai guguwa ta zo ta busar da ita ta kona wannan amfanin gonar to ana nufin mutumin da yake wato mutumin kwarai kuma an ba shi dukiya a zahiri ya zo yana ta yin sadaka yana ta yin ayyukan addini mutane suna gurguwa suna ganin mutumin kwarai ne yaushe ya fi bukatuwa zuwa ga wani ladan sadaka ranar alkiyama ana tashin alkiyama kuma sai ga to ai shi ba komai ma ladan ma riga koyi a gidan duniya a shaida ba dan Allah yake ba ma'ana lokacin da ya mutu aka tashi alkiyama shine lokacin da ya fi ko da yaushe bukatuwar ladan kaga a duniya yana bukatar alkhairin mai yin sadaka din mai alkhairin yin sadaka shine zai samu albarka zai samu jin daɗin zuciya domin wajen yin sadaka akwai wani farin ciki a zuciyar mutane shi sa aka samu wani kafir ya rubuta wani article suna kamar a journal ne ma yake cewa idan mutum yana so ya sami daɗi a yini ya ji daɗin rayuwa a yini shi ba musulmi ba ne ya ce shi ne ka fita da idan ka tashi da safe ka je ka yi gudu ko ka yi wani training ka motsa jikinka na biyu ka zo ka yi wanka da ruwan sanyi na uku ya ce ka je ka ba da kyauta ka ba wani kyauta ya ce in kai wannan za ka wani cikin nishaɗi to kaga shi ba musulmi ba ne amma sai hada da me ka je ka wato ka yi kyauta kaga musulunci kuma dama wannan shari'a ya ce ka je ka yi gudu wannan ma Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa dangane da annaban Allah ayyu ya ce urku girjilik hadha mugtasil baridun mashrab ka yi gudu da kafarka ga ruwan sha nan abun ruwan wanka mai sanyi wannan ma na daga cikin mai kantar musulunci ka cewa malamai suke cewa wanda suke malaman musulunci kuma malaman da suke karatun lafiya suke cewa lokacin da mutum ya yi wani aiki ko ya motsa jikin sai wani aiki dumi ya fito kuma ya wanka da ruwan sanyi to akwai samun lafiya wato ga ilishin fatarsa da kuma wata cututtuka suke da alaƙa da fata kamar yadda annaban Allah ayyu ya yi rashin lafiya da fata suke wani iri za ku tabbata ko tare suke da kafarka wato kenan ya motsa jikinsa yadda gumi ya fito ce ga ruwa nan mai sanyi ke wanka da shi Allah tabaraka wa ta'ala yana sanya albarka da kuma jin daɗin rayuwa wajen yin sadaka da kuma kyauta lokacin da mutum ya kyauta ya kan ji wani nishaɗi to shi lokacin da mutum ya samu wani nishaɗin ba ba shine gaya ba shine makurar bukatarsa ba me makurar bukatarsa gobe alkiyama to kaga lokacin ya fi bukatar ya sami sakamakon wannan to lokacin da yake bukatar kuma sai samu ai ba komai ina yake a to dama ba dan Allah kai ba to shine Allah tabaraka wa ta'ala ga wannan misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi yake cewa mutane uku za a fara sakawa a gidan wuta in aka tashi alkiyama na farko shine malami wanda ya karantar da mutane addini ya iya karatun Qur'ani ya fahimci Al-Qur'ani ana ganin cewa wani ya san Qur'ani wani ya iya Qur'ani ya iya ashe kuma dan Allah bane sai a zuwa kiyama sai Allah ya ce ku kira shi sai a ce sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wani na baka fahimtar Qur'ani na baka fahimtar addini mutane suna ganin ka fahimci wannan addini ka fahimci wannan littafin nawa dan wa kake yi ne sai sai Allah dan kai nake sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kiriya kake kayi ne liyu kala qari dan a ce wani makaranci ne wani mahadaci ne kuma an riga an fada sai Allah ya ku kai shi wuta na biyu sai Allah tabaraka wataala ya ce a kawo wanda yake ya je jarimi ya yi yaƙi har an kashe shi a filin jihadi sai ya ce na baka wato ƙarfin jiki da kuma jarumta don wa ka yi wannan aikin da har aka kashe ka a gurin yaƙi wanda mutane suna ganin danni ne sai ce ya ubangiji na yi ne dan kai sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kariya kake kai ne li yuqalu shuja dan a ce wani jarumi kuma wa qad qila an fara shi ma kuka shuta na uku manzo Allah ke cewa sai a kira mutumin da yake mawadashi Allah ya bashi dukiya bakin gurgudu yana sadaka yana ciyarwa yana kyauta sai Allah ce na baka dukiya na wadata ka a gidan duniya kayi sadaka kayi kyauta kayi ciyarwa kayi kaza kayi kaza dan wa kai ne ya ubangiji dan kai ne dan samu lada yau sai Allah ce kariya kake kayi ne dan a fara kuma an riga an fara shi ma ku bashi gidan wuta wato ana samun sakamako ne gobar kiyama ga abin da aka yi domin Allah tabaraka wa ta'ala amma duk abin da aka yi ba wai manufar Allah tabaraka wa ta'ala ba ko da shi mai yin wannan abin ya ji daɗi a duniya ya amfana amma dai ne ba zai samu sakamakon wannan abin ba kuma a wannan lokacin na tashin alkiyama a lokacin ya fi bukatuwa zuwa ga wannan abu a lokacin ɗan adam yake bukata to da akwai hatsari mutum ya zo ya ce zai yi kyauta amma tun da ba ɗan midiya a kusa ba za a bayar ba a bari kar a raba in ba za a ɗauki hotunan a rarraba ba kar a raba tukunna ko me yasa ba ɗauki daidai lokacin da aka kai kaza ɗin nan gudunmawar masallacin nan tallafin makabarta me yasa ba ɗauki hoto ba yayin da kuka miƙa masa me yasa ba ɗauki hoto ba wannan ya gwada me ba dan Allah tabaraka wa ta'ala wani domin shi Allah tabaraka wa ta'ala ai ya san me akai in dai dan shine kawai a iman annabi sallallahu alaihi wasallam sai sadaqatu sir tuqti ghadabur rabb yin sadaqa a asirce tana wato kawar da fushin Allah tabaaraka wa ta'ala wannan hadisi kuma zan ake cewa sitirta sadaqa kamar sitirta karatun alqur'ani sitirta karatun alqur'ani kamar sitirta me sadaqa ne kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat kamar haka Allah tabaaraka wa ta'ala ke bayyana muku ayoyi gashi lokacin da yake bukata kuma babu kamar yadda a duniyar lokacin da ya tsufa ga 'ya'yan kuma lokacin yake bukatar wannan gonar ba lokacin da yake da karfin ba kuma babu gonar to haka gobe da kiyama lokacin da lokaci ya riga ya kure ballanta na yayi wani aikin alkhairi ya samu wani ladan daban kaga lokaci ya gama kurewa to kun babu ladan la'allakum tatafakkarun Allah tabaaraka wa ta'ala ce domin ku yi tunani ku kula ku gyara ya ayyuhal ladina amanu ya kun suka yi imani an fi ku min tayyibati ku ciyar daga ɗayyibat wasu malamai suka ce ɗayyibat ana nufin khiyar ko ciyar daga zababbun abubuwa wasu kuma suka ce a ɗayyibat ana nufin ku ciyar daga halal domin ba a kallafa mutum sai ya ciyar da abin da ya fi ba abin da Allah tabaraka wa ta'ala ce lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku sami aljanna ba ko ba za ku sami gwaggwaban lada ba sai kun ciyar daga abin da kuke so bai ce ku ciyar abin da kuka fi so ba kaga wannan sauki ne Allah tabaraka wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura mu'adh an jabal zuwa wani yanki na kasar yamin dan ya je karɓo zakka sai ya ce ka je farko ka je ka kira su cewa su shaida babu abin bauta bisa ka cancanta sai Allah menene wannan kenan su musulunta tukunna ko yace fa inhu ataquka lidhalika idan suka maka biyayya ka haka suka musulunta to ka sanar da su fa أن الله افترض عليهم خمس صلوات أن يفرد خمسين سلولي بداجر كل idan suka yi biyayya suka amince da wannan ka gaya musu cewar Allah ya faranta karɓar za su ba da zakka ga duk wanda ya mallaki abin da ya kai nisabi sai ya ce ka kiyayi kawa'ima amwali ka kiyayi manya-manya zaɓaɓɓu cikin dukiyoyinsu idan ka zo za ka karɓi zakkar dabbobi kar ka ce wanda ya fi kowanne kyau a cikin garken shi za a ɗauka karka yi wannan in dai ya kai kimar abin da zaka saka da karɓi wannan karka ce iya dakwa da ciki zaka daidai karka yi wannan kaga wannan sauki ne na addinin musulunci saboda haka ku ciyar min tayyibati daga wato halal ba ana nufin lalle wanda ya fi kowanne kyau na ba ta gani ka ɗauki abin da yake shi ɗin ma kana so sai ka bayar ba lalle wanda ka fi so ba wannan sauki ne na Allah subhanahu wa ta'ala amma ba ana nufin me ba sai ya zama to kai baka da bukatar wani amma kwata kwata ba zai maka amfani ba sai ka dauka baya to wannan kuma anan matsala take zaka ba da riga kana gani ya za a kai ka sa wannan sannan zaka ba da riga amma dai zaka iya saka ta amma ba ita kafa so ba akwai wacce kafa so wannan ka rike kayar ka amma ita ma wannan kana son ta kuma zaka iya saka sai ka dauka ka bayar zaka samu lada amma ba yanda za a yi wannan ta sako ta kekkece ta abin nan ta firje ta rana ta gama kashe ta sai ku barin kakan baya to wannan shine abin da Allah tabaraka wa ta'ala sai kada ku yi wannan a cikin wannan ayar da muke zuwa nan gaba da muke cikin ta yanzu Allah tabaraka wa ta'ala cewa kun suka yi imani ku ciyar daga tsarkaka ma kasabtum daga abin da kuka aiwato kuka aiwatar ma'ana kuka je kuka yi kasuwanci kuka samu ko kuka yi sana'a kuka samu idan mutum ya yi kasuwanci ya tara dukiya dukiya ta kai nisabin zakka akwai ne akwai zakka ce mutum ya yi aikin hannu ya tattara dukiya da ta kai nisabin zakka akwai ne ko a ciki nisabin zakka don wasu malamai suke cewa wannan cewa ku ciyar daga halal abinda muka tsarta ku da shi suka ce ana nufin zakkar farilla ne wasu suka ce a tana fila wasu suka ce duka biyun ake ne kowanne ka ce daga halal zakkar din daga halal sadakar ta nafila ita ma ne daga halal ne duka idan ka ciyar daga haram Allah tabaraka wa ta'ala ba zai baka lada ba inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyib Allah bai ya karɓar abin da yake ba tsarkakeke ba ba halal ba saboda haka idan kaga an bai mutum lada to dama halalci ya samu Allah tabaraka wa ta'ala ce ma kasabtum abin da kuka nemo kasuwa kai ka samu sana'ar hannu kai ka samu to wannan duka Allah tabaraka wa ta'ala ce kai annabi sallallahu alaihi wasallama rawaito hadisi daga miqdam bin ma'ad yakrab annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma akala hadun ta'aman qattu khairan min an ya'kula min amali yadi dan adam ba abin da zai ci na abinci wanda ya fi alkhairi fiye da abin da ya aiwatar da hannunsa ya ce wa kana dawudu la ya'kulu illa min amali yadi annabi dawud alaihi salam bayya cin wani abu sai daga abin da hannunsa ya aiwatar mafi aka sana shi karfi saboda ka akwai alkhairi wajen sana'ar hannu kwarai da gaske malamai sun yi sabani ma sun tattauna cewa a duk abin da mutum yake mallaka wace hanya ce ta kowace tsarki ta kowace cancanta wasu suka ce kasuwa ka samu dukiyar da kasuwanci suka ce wannan yayi wasu suka ce a'a dukiyar da aka same ta ta hanyar kiwo ta fi kowace wasu suka ce wacce aka samu ta hanyar sana'ar hannu to sana'ar hannun wace ya suka ce noma wasu kuma suka ce a sana'ar hannu ne duk inda da hannu ne kawai tana ciki kowane kuma suna da dalili wani suka ce sana'ar hannu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi dauda wato yana ci daga sanar hannu ne ya ce mafi tsarkin abin da mutum zai ci kuma shi ne abin da ya abu da hannun suka ce wannan ya bada cewa ya wasu ma suka ce a annabi sallallahu alaihi wasallam ai suna da kiwo suna su ci to daga wannan suna da kiwo ta fi kowace suka ce a suna da kasuwanci ta bai tunda manzon Allah ma ya kasuwanci to ala ayi halin dai waɗannan hanyoyi guda uku kusan su ne zaɓaɓɓun hanyoyi na mallaka bayan su akwai su hanyoyi ɗin akwai hanyar gado akwai hanyar kyauta akwai hanyar sadaka aka baka ka mallaka duka wani suna da cikin mai hanyoyi ɗin to hanyoyin kasuwa kiwo sana'ar hannu waɗannan su ne zaɓaɓɓun hanyoyi na mallaka annabi sallallahu alaihi wasallam wani hadisi da aka rawaito daga nana Aisha yake cewa inna atyaba ma ya'kulu ar-rajul min kasabi mafi tsarkin abin da mutum zai ci shine mutum ya ci daga abin da ya aiwatar aiki kai kai gumi kai kwadago kai kaza aka baka ladan wannan to ya komai tsarki wannan yace wa inna waladahu min kasarihi kuma mutum ɗansa yana daga cikin aikinsa mana idan ka ci daga dukiyar ɗanka to kamar ka ci daga aikin da ka yi shi sa malamai suke cewa karamin alkhairi bane ka haifi da ka masa tarbiyya ya zama mutum mutumin kirki tun daga hadisi manzon Allah ya ce wa inna waladahu min kasabihi dan sai yana daga cikin aikin sa idan wannan dan ya je aikin lada duk abin da ya sai an rubuta maka duk abin da ya je ya karanta da mutane addini ya je ya yi sadaka a can ya yi kaza a can kai sai an rubuta maka saboda wannan fa daga cikin aikin ka ne wannan dan naka ba karamin alkhairi bane wato tarbiyyantar da ‘ya'ya akan abu da shafa addini akan yin gaskiya ma'amala mai kyau tarbiyyantar da su akan ba da sadaka ba da kyauta yi wa kai kana can a kabari yana ta kaza ana ta rubuta ma saboda shi din min kasabi yana daga cikin wato aikin ka kai Allah ta baraka wata na shi ku ciyar daga abin da muka wato abinda kuka samu kuka aiwatar wa mimma akhrajna lakum min al-ardh kuma ku ciyar daga abinda muka fitar muku daga ƙasa shine wato abinda kuka yi noma ku samu ku bada sadaka daga abinda kuka samu a kasuwanci ko a sana'ar hannu ku bada zakka a ciki in ya kai lissafi kuma ku bada zakka daga cikin amfanin gonar da kuka yi kuka noma inda ya kai shi ma lissafi menene sabon zakkar da yake abin mimma kasabtun daga abin da kuka aiwatar na kasuwanci na dukiya shine mutum ya bada rubu'ul ushur wato 1 bisa 40 a raba gida goma sai a ɗauki ɗaya a raba gida biyu a sake ɗaukar rabin a sake raba gida biyu wannan fa shine nisabin zakkar kuɗi kwata bisa goma ko ka ce rami bisa ashirin ko ka ce ɗaya bisa arba'in shi ne fannin samun zakar ta kuɗi kuma hakan sai ya shekara malamin fikin kuma suka ce dinare wato ashirin da yake da dirhami ɗari biyu shi ne abin da ya kai mutum ya shirya zakarsa inda ya shekara yana daga cikin abin da malamai suka yi safari akan wannan amma dai zance mafi rinjaye shi ne wata sun sabanin cewa urubin tijara kayan kasuwa ana fitar masa zakka ko ba a fitar ba zance mafi inganci shine kayan kayan kasuwanci shi ma akwai zakka ci mana in shekara ce da kuɗinka a account da kuma kantinka a cike da kaya to zaka lissafa adadin kayan wannan kantin da kuma kuɗin da yake a account ka tattara su da duk abin da yake wannan na neman kuɗi ne misali akwai motocin haya yanzu motocin nan sun kai kaza ka sa a cikin kudin yana daga cikin ruwan kudi kayan da yake cikin shago hada da shi duk abin da yake sana'a ake ake samun kudi gidan haya yana ciki amma gidan da kake kwana bayya ciki motar da kake hawa batta ciki idan akwai motar da take maka aiki a masana'anta batta cikin mai zakka na ba ta gani yanzu a ce kana da kamfani kana da gona da take wato mota da take zirga-zirgar fito da kaji ko ɗiban kwai a kai kaza a yi distributing ko kana da gidan biredi akwai mota da take ɗiba take kaiwa ko kana da gidan fiye wata ko kana da gidan blocks motar take kaiwa to ba za ka lissafa da wannan motar amma kana da motar da kawai in gari ya waye kawai ta ce tafi neman kuɗi to haɗe ta za ka haɗa na fata an gane za ka haɗa waɗannan duka kana da kanti za ka lissafa yanzu akwai katan ɗin taliya guda kaza akwai sukari guda kaza akwai guda kaza ka yi valuing kudin sai ka fidda zakkar a matsayin zakkar kudi shine daya bisa arba'in duk abin da ake ja ɗin nan fa sai an kasa gida arba'in fa a bada ɗaya amma sai ka samu mutum shekara ta zo ya wuce hil yana ganin in ya bayar ya ya asara lau ta baraka wata lai baka wannan abin amma sai ka kasa gida arba'in ɗaya kuma ya kone maka ido abin da ya shafi amfanin gona kuma an rawato hadisi daga salim dan abdullahi shi kuma ya rawato daga babansa yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fi ma saqati samau wal uyun aw kana athariyan al ushur annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin duk amfanin gonar da saqati sama sama ce ruwan sama ne ya shayar da shi wal uyun ko idan ruwa ya fito ya shayar da wannan amfanin gona aw kana athariyan ko kuma abinda ake fitar masa zakka din ya kasance wanda yake zuko ruwa ne da jijiyoyinsa daga ƙasa kamar me kamar dabino kaga dabino ba a masa bayi kawai shi a kari ne yana zuko ruwa ne daga ƙasa wannan duka annabi sallallahu alaihi wasallam ce al-ushru dai bisa goma idan ruwan sama ne ya shayar idan ruwa ne ya fito ko wani guri ne yake da naso kawai ka zo ka tona ka shuka in lokaci kawai ka girbe ba ruwan ka saboda nasan gurin ko ruwan da yake gudu ka zo baki baki ruwan ka shuka ba kuma ruwan sama bane kawai gudu yake ka shuka shi ma wannan daidai yake zakkarsa da zakkar noman damuna annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa fi ma suqiya bin nadhi nisful ashr abun kuma da aka shayar da jigo ko da bayi wannan rabin 1 bisa 10 shine 1 bisa 20 ko rabi bisa 10 idan mai bayi kai kai ka ɗebi ruwa kai ta zuba masa kai bayi amfanin a noman rani ke to wannan rabi bisa goma ɗaya bisa ɗaya bisa ashirin ina fata an gane yaya yanayin yake idan rabi ka shuka an fara ruwan sama sai ruwa dauke irin ka da karshe karshen damuna ka shuka masara irin yan naso kaga yan naso ba kai ka nasar da gurin ba ai Allah tabaraka wataala ba da wannan ruwa idan har ta nuna haka to zakar ka ɗaya da amfanin ruwan noman damuna idan kuma ta fara yi ma'ana ta fara girma ta yi rage kuma ruwan sama ya dauke wannan na san shi ma ya ja sai kai ta bayi to yanzu abin da za ka yi shine in ka dauki daya bisa goma kaga ɗaya bisa goma na inda noman damuna ne dukansa za ka bayar in kuma inda noman rani ne ne rabinsa za ka bayar to za ka ɗauki ɗaya bisa goma ne sai ka raba gida biyu sai ka ajiye rabi sai ka ɗauki rabin ka sake raba shi gida biyu sai ka ɗora shi akan wannan rabin ya zama mai rabi da kwata to shine abin da zaka bayar da zakkar wannan rabi na so rabi ɗewa kai daga wata rijiya ka kawo ko inji ka tayar ko sola ka ɗaura ka dai yi bayi wannan shine zakkar sa wallahi wa'ala na fata an gani Allah tabaraka wa ta'ala yace wala tayammamu al khabitha kada ku nufaci mummuna kai nufin baraka dauki mummuna ka bayar sadaka ko ka ciyar walastum bi akhidhihi wanda kuma ba za ku karba ba illa an tugumi dofihi sai dai in kurin tsaido Allah ce karku nufaci wannan ka zo an yi abin shi a gidanka an dafa shinkafa da miya masha Allah ta yi kyau da kamshi da komai abincin nan da kai da iyalanka ba za ku yi cinyewa ba ya fi karfin bukatar ku ga kuma bukata ga ma almadirai sun zo suna bara kai ba za ka bayar ba sai ya kwana ya kwana sai bayan azahar ya fara lalacewa an gaba yadda za a yi da shi ya kan cike ku neman majalisar kuwa shi ko ka samu yaro ya ɗauko yana ƙwalla kira yana ƙwalla wato cigiyar almajir ana ba shi sai ya ji abin ya fara tsani Allah ta baraka wa ta'ala ce wala ta yi mamun khabitha kada ku nufaci mummuna fa ku ce shi za ku ciyar wanda yake walasun bi akhirihi ku inda za a ba ku fa za ku karba ba saboda ne kuna ganin wannan mummuna ne kuna ganin wannan in aka ba ku ai mummuna ne kuma ba za ku ci ba Allah tabaraka wa ta'ala shikar ku yi wannan ku bayar lokacin da kuma za ku iya ci kuma inda a ce ta kama ku shi za ku iya ci ba sai ya lalace ba amma ba laifi ba ne ga abinci kai yanzu rashin lafiya ce uwarsa ka ce ta tashi saboda ba za ka yi shan wannan furar ba in ka sha ka ta tashi inda an baka fura irin wannan ma kai ma ba za ka sha ba wannan bai ce yanzu kai laruri ne da kai saboda ka za ka ibada wannan abu ne mai kyau na ba ta an gane kar ka ce a tunda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa lasu bi akhidhihi kuma ba za ku karba ba ai ni ma ba zan sha wannan mutum da ina uwarsa a kai ai kana da wani dalili bisa amma ya lalace ta yanda in an baka kai ma za ka ce wulakanta ka aka yi to karka yi wannan ka bayar da shi na da kyau lokacin annabi sallallahu alaihi sallama idan sahabi ya yi amfanin gona sai ya je ya ɗebo daga ciki sai ya zo bakin masallaci sai ya ɗaure idan dabino ne sai ya yanko tanka guda sai ya lankaye idan wannan sahabi ya zo sallah ya sallah sai ya ɗauki ɗan ƙyar sanda sai ya ɗan buga dama a dace shi ya sama sai ɗan zama sai tsinta ka yi ɗan ci yana ɗan tafiya na ci wannan suna ce da shi hizik wasu malamai suka ce shi ne faɗin allahu tabaraka wa ta'ala wa atu haqqahu yawm hasadi ku ba da haƙƙin saran da kuka girba ana nufin ran da kuka yanko ku ba da irin wannan din suka ce ba ana nufin ranar ba da zakka ba ne ran da aka girba ba saboda ai ba kowanne amfanin gona ba ne ran da aka girba ake iya fita zakkarsa ba wataƙila yau za a girba amma kafin a buga sai an je ranar ajiyar don aka ɗauka cewa Allah ya ce lalle ku ba da zakaran da kuka girba an tsananta wa mutane ai sau da malaman tafsiri magabata wasu suka ce da yawan suka ce abinda ake nufi shine ne ku fidda irin wannan abin da kuke bayarwa a ɗan taɓa na alakai mu ɗin shi ake nufi idan ka duba za ka ga lokacin iyaye an yi gyaɗa jimbura sai ka samu ya ɗauro in ya zo a sanda ba sai jefa muku tushe guda mana ku ci irin wannan albarka din kamar ya samu asali daga irin wancan abin da sabai suke to saboda haka wasu sai mutum ya je ya nemo ya ka samu wasu sai mutum ya samu tankar da bini wasu ta lalace sai zai daure wasu ka ce a kansu an yi magana akan wannan kar ku nufaci ba da mummuna sai dai idan duka amfanin kun ne ya lalace duka to wannan babu laifi kuma da irin wannan haka gonar ta yi dabino ne ya samu matsala gaba daya to wannan gaba ɗaya general haka yake haka za ku raba shi kun zo ɗebo gidan ne duka ta yi gori to haka za ku raba ta amma ka ware iya gorin ka bayar ka ajiye mai kyau ita wannan ta sayarwa ce da ta amfanin gida to wannan shi ne abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hana yace wala tayammamu al-khabitha min tunfiqun kada ku nafaci mummuna ku ce shi za ku ciyar walastum bi akhidhihi wanda kuma ba za ku karba ba inda za a ba ku illa an tughmidu fihi sai dai in kun rantsa ido illa an tughmidu fihi wato Hassan al-Basri da kasa da suke cewa abinda ake nufi shine abinda inda za ku je kasuwa ba za ku iya soshi da kuɗin ku ba suka ce wannan shi ake nufi wasu kuma malaman suka ce illa an tughmidu fihi shine a ce kuna bin mutum bashi sai zai kawo maka wannan a matsayin biyan bashi ba za ku karɓa ba suka ce shi ake nufi da illa ta rubutu na ba tangar ma'ana dai umuman duk abin da ka san ya lalace ta yadda inda za a baka kawai sai dai ka rinsa ido kawai ka yi alkunya ka karba in ya so in ya tafi ka yi kunkuni me zan yi da wannan kawai ka watsar da shi ko ka ba wani inda mai so ya ɗauka to kai karka ba da irin wannan kai kada ka ba da irin wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa alamu ku sani cewa annallaha ghaniyun cewa karka ba da irin wannan ba fa ana nufin abin da tafi karfinsa ba domin akwai wani abu akwai wanda yanzu idan aka ba shi dubu ɗaya a matsayin kyauta ko sadaka zai game an wulaƙanta shi to ba ana nufin cewar akwai cancantar ka ba da kyautar dubu ɗaya a wani guri ko sadakar dubu ɗaya ana nufin kada ka bayar ba tun da kai ma in an baka dubu ɗaya za ka ce an wulaƙanta ka an bata maka rai ba haka ake ne na fatan fahimta a nufin kalar abinci ko abin aikin da yake kai kana da dama ka bayar da shi kuma inda a ce kai ne wannan mutumin kai in an baka din za ka ji zafi a matsayin an wulakanta ka inda kai ne shi to kar kai haka wa da muku sani cewa annan laha ganiyun lalle Allah tabaraka wa ta'ala maula shi ne dangane da sadakokin ku in kun yi kanku kuka yi wa ba shi kuka yi wa ba ba ruwansa subhanahu wa ta'ala in kun yi shi zai ba ku lada ne shi mawadaci ne yace wa ma khalaqatul jinna wal insa illa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imuni inna allaha huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin allah tabaaraka wa ta'ala shine mai karfi yace bana nufin ba so nake ku bani kuɗi ko ku bani abinci ko ce da ni ba yace shine mai azurtawa subhanahu wa ta'ala saboda haka wa'lamu allah shi ku fa sani cewa anna allaha ganiyyun ladhi allah tabaaraka wa ta'ala mawadaci ne dangane da sadakokin da kuke yi hamidun kuma shine abun godiya a cikin ayyukansa shi ya cancanci ku gode masa yin ku yi sadaka ɗin ku gode masa domin wannan aikin fa zai dawo kanku ne fa ku gode wa Allah da ya sa ku ku yi sadaka ku yi kyauta ɗin ma domin yin haka ɗin alkhairin kanku zai koma in kuka yi ku za ku samu ladan gobe da kiyama na fatan gani na za ka ga wato mutane kusan kullum ruwa ake sake kusan kullum ruwa ake sake ba kyauta ake sake in ka duba da iya shekaru goma sha biyar abin da ka sani kowa in yi duba a iya shekarunsa in dai ka kai shekara talatin zuwa talatin da biyar za ka fahimci cewar an yi rayuwar nan ba sake ruwa ake ba za ka ji natijar abin shi ne lalle sake ruwa ake abin da za ka auna shi ne adadin wato yadda ake zama cin abinci da irin maciya ko ciye da ake adadin ya rabu ba ma yi ko lalla in ka tashi daga layi zuwa layi sai ka kai karshe baka samu majalisar da mutane sun haɗu makwauta suna cin abinci tare ba kawai na bane saka ba mai ruwa shi saboda yana jin shi albashinsa da kyau ne shi kuma wancan bashi da albashin ma kwata-kwata ko kuma shi malam makaranta ne dama nasa ɗan kaɗan ne bai isa ya rika haɗa miya mai daɗi ba ya za a yi ni ana ba ni kuɗi na da kyau in zo na haɗa cefa ne na mai daɗi kuma shi kuɗinsa wani iri ya zai fito da tasa wani iri ni ba zai yi ba in an yi kawai a rufe min a kwano in na zo kawai buɗe in ci amma su da ba haka suke ba za ka samu ana ƙoƙarin haɗa alkhairin wani yana da ƙarfi wani ƙasa-ƙasa wani kuma ɗan madaidaici in aka zo sai a haɗa kuma za ka samu musamman ciye da ake da daddare za ka samu dama a- wato a cikin duhu ne yaro ne zai kawo ko almajiri zai je karbo kowa zai ya ajiye a gefe inda ake ajiye ta gefe ajiye ta can in aka shigo da shi baka ma san daga ina aka shigo da shi ba wasu na gidan waye ba sai dai kawai ka ji canjin miya in ka ji zaki kawai shi kenan san daga wani gida bane in ka ji wani iri ka ji kawai baka dai san daga ina bane kuma za ka samu wani waɗansu ya danganta waɗansu kwanakan miya za a saka haka da yawa ka ci wannan ka ci wannan in ka ji sun yafi maka ka tsaya a can haka za ka samu wani in ya ji sun yafi sai ya bar kwanan gidansa ya tsaya a kwanan wancan idan kwanukan suka rikice ka wannan na gidan waye ne ma'ana ne yana tabbatar da cewa ba amma san wannan abincin gidan wani bane to kaga kai da ka zo aka ci abincinka ba amma san daga gidanka bane akwai wato kokarin kare ladan saboda ba amma san naka bane kaga akwai sirrin tama ciki ba amma san nawaye bane wani man ya tashi kawai tafiya zai yi sai dai ne daga nan ya tafi bakin kasuwa ya tafi wani uzuri yara su dauka su kai ko almajiris su dauka su mayar gidan bai ma san da ba ba ruwan sama da cewar kaza kaza amma yanzu ina duka wannan bayayuwa wannan din kuma alkhairi bane ba hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa da'amu thnaini kafiyun li thalatha wa da'amu thalatha kafiyun li arba'a abincin mutum biyu zai isa mutum uku inda sun hada za su ci abincin mutum uku zai isa mutum hudu inda sun hada za su ci na mutum hudu kuma zai isa mutum biyar na mutum biyar zai isa mutum shida duk adadin da aka haɗu in kuka samo take away ɗaɗɗe ɗaɗɗe dama fito take away nan fa ya saba al'adar bahaushe ma saboda shi bahaushe ya saba kawai a kamfata ne a haɗu a kewaye ya ka zo kowa ya ɗauka ce da shi kai naka guri kai kaɗai kowa ya ɗauka shi shi kaɗai yanzu inda za ka samu take away guda shida sai ka haɗa su ka gaure su akan tire sai ka ce mutum bakwai zo su na nan to zai ishe su saboda akwai albarka a cikin haɗu gaba ɗaya an yi guziri an tafi yaƙi waɗansu ba su da shi manzo Allah ya sa aka shimfiɗa wani mayafi babban shi kowa ya kawo da ya kawo ya gaura ya cakuɗa shi to kowa ya zauna a kewaye kowa kuma ya ce kushi sabbin suka rinka mamaki cewa ni fa na da an bani ba zai ishe ni ba wani shi ma ni wala da ba zai ishe ni ba ni ma amma kuma kowa ya ƙoshi saboda albarka da take sauka cikin mai idan an haɗa hannu sai ka samu shi sa su yawanci kasashen laraba ko da yanzu in ka zo gida da mata da da mai gida da matarsa da 'ya'yansa duka abinci ɗaya ne haka suke duka a tire ɗaya ake zuwa haka za a zo haɗu da matan da mazan tunda ai muharraman juna ne ba laifi ba ne sai ka samu matashi babba in yi je gidansu tare suke ci abinci da mahaifiyarsa da kannansa da yayinsa da babansa haka ake ci a gaure za ka kama an zuwa in bai isa ba saka ɗaya daga cikin yaran gidan aje a sake zubowa haka ake kuma wajen wannan din akwai ne iya ladabtar da yara wajen ya suke cin abinci yana yin wata irin loma wata kamata ba kaga kana ganin yadda yake zaka tsawatar masa yana ci ba gabansa ba zaka tsawatar masa bai wanke hannunsa ba zaka tsawatar masa bai bismillah ba zaka tsawatar masa amma wancan nasa daban kowa kwanansa daban kowa an kasance da al'umma wannan ba haka ya kamata ba muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu cika da imani Allah tabaraka wa ta'ala ka cikin iyayen shari'a ce a kowane da kawo sarki
Na'am. An ce akwai wanda ya kawo sadakar naira dubu goma. Allah ta baraka wa ta'ala ka saka masa da gidan aljanna. Allah ka masa albarka cikin abin da ya bayar da kuma cikin abin da ya rike. Ya ubangiji duk wanda suke tallafawa an gogo shafa. Wanda suke tallafawa Allah ta baraka wa ta'ala ka saka masa da alkhairi. Mutane gudunmu da aka hada wajen yin waɗansu wato ayyuka Allah tabaraka wa ta'ala ka saka kowa da alkhairi ka saka kowa a gidan uh, wato a cikin mizanin kyawun ayyuka wanda suke kwamitin masallaci da sauran wanda suke kai kawo yan midiya da yan agaji da ma mahalarta Allah tabaraka wa ta'ala ka yi wa kowa albarka ka saka kowa da gidan aljanna kowa kuma da targiƙin da ya dame shi Allah tabaraka wa ta'ala ka magance mana gaba daya kowa da bukatun suna alkhairi Allah tabaraka wa ta'ala ka biya mana ya ubangiji ka kara ka sannan albarka da zaman lafiya Allah ka kara wa garin nan albarka albarka da zaman lafiya ya Allah marasa lafiya Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka kara musu lafiya da kuma biyayya gare ka ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم